inda muka tsaya yau za mu tashi aya ta casa'in da bakwai fadin Allah maɗaukin sarki ja'alallahu al-ka'abatal baital harama qiyaman lin-nasi na malam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم Allah maɗaukin sarki yake cewa ja'alallahu al-ka'abata al-bait al-haram qiyaman lin-nas Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya ɗakin Ka'aba ya zamanto wato wani wuri ne na tsayawar mutane da kuma za su samu aminci a cikinsa shine ma'anar qiyaman lin-nas haka wa shahar al-haram da wata mai alfarma an ce wata mai alfarma amma ana nufin ashurul hurum ne watanni masu alfarma su ne zulƙi'ida da zulhajji da kuma watan muharram da watan rajab wal hadaya wal qala'ida sannan Allah ya sanya wato hadaya da kuma alqala'id dukkan dabbobin da ake musu rataye waɗanda ake wato yanka su dan samun kusanci zuwa ga Allah tabaraka ta'ala a hajji su ma duk sun zamanto cikin aminci shari'a ta hana a kai musu farmaki ko a buge su a hanya ko na a makamancin wannan yani annahum kanu ya'manuna bi taqlidil hadi mutane suna samun aminci yayin da suka ainihin wato rataya abin rataye a jikin wannan hadaya Allah ya ce zalika litalamu anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi dan kusancewa Allah ya san abin da ke cikin sammai duka kuma ya san abin da ke cikin ƙasai duka wa annallaha bi kulli shay'in alim kuma lalle Allah masani ne akan dukkan komai duk abin da ka sani yake gudana a bayan ƙasa Allah ya san shi an ce Ka'aba an ambaci Ka'aba da Ka'aba yace summiyatil Ka'aba Ka'aba litarbi'iha dan tana da wato shef kamar irin na masallaci guda hudu a wannan rectangle shef ko ko triangle ha wanne ne to wanne ne sakwaya wanda yake da yake da four shapes ko yawa to, to an a larabawa duk abin da yake da sakwaya ana ce da shi abu ne muka'ab dalilin da yasa aka ce da ka'aba ka'aba wato tana da sakwaya shef akwai gaba can wancan angle four angles take da su shi yasa aka ce da ita me wato ka'aba kamar yadda duk wani gida murabba duk gida da yake da sakwaya a larabci sunansa me ka'aba shine dalilin da yasa aka ce da ka'aba ka'aba wasu kuma sun ce an cewa ka'aba ka'aba ne saboda ita kadai ne take da tsarin wannan gini din a duniya babu wani daki da aka fara gina shi da wannan tsari din in ba ka'aba ba to shi yasa aka ce da ita ka'aba kuma babu wani gini a hade da ita mana ba ta da wani abu ba wani daki sa'anta ba ban daki a jikinta ba katanga a jikinta kasancewanta ita kadai ne kuma a tsakiya to shi yasa aka ce da ita ka'aba wasu kuma suka ce a'a an ce da ita ka'aba ne saboda tana da dan tudu haka lirtifaiha min albina ko min al-ardi tana da tudu ko yanzu in ka je dawafi za ga alhazai gaba ɗaya a ƙasan ta suke tana da tsawo to shi yasa aka ce da ita ka'aba mana kamar asalinta al-khuruj wal irtifa' ne abin da ya fito ya ainihin wato ɗanɗago shi yasa aka ce da idan sawu ka'abain ko idan sawunka da na dama da na hangu ba kai kowa yana da idan sawu ba a larabci ana ce da shi ka'ab saboda wannan wurin yana da ɗan dan tudu yana fitowa fili kuma kamar yarinya budurwa da ta fara girma tana fidda mama a kirjinta to wannan maman da take fitarwa a kirjinta larabawa suna cewa ta ka'abat me yasa aka ce ta ka'abat saboda ta fara fitar da wani abu mai dan tudu a kirjinta to wannan dai shine dai fa'ida da larabawa suke faɗa cewa an ambaci ka'aba ne saboda tudunta da kuma kaɗaitakarta da sauransu Allah ya sanya wannan wuri ya zama mai alfarma kamar yadda manzo Allah ya ce inna Allah ta'ala harrama makkata yawma khalaqa samawati wal ard Allah ya sanya makka ta zama mai alfarma tun ranar da ya halicci sammai da ƙasai tun ranar farko ya mai da wannan gari ya zama mai mutunci mai daraja mai alfarma ba a zubar da jini ba a fada ba a yaƙi ba a kai farmaki ba kaza ba kaza ba ta da bom a maka ba a yi kiyaman linnas shine ma'anar kiyaman linnas ma'ana za su samu tsayuwa akan al'amarinsu na addini da duniyarsu gaba daya kamar misalin tsayuwar al'amarin addini shine a nan ake yin hajji a nan ake sallah kowa yana sha'awa da ramadan ya je ka'aba ya sallah ko ja'alallahu al-ka'abatal baital haram kenan saboda ana yin sallah duk wanda zai aikin hajji ina yake tafiya ka'aba ja'alallahu al-ka'abatal baital haram duk wanda yana cikin alfarmar da Allah ya wannan wuri sannan al'amura na duniya duk wanda yake makka yake kewayen ka'aba duk wani dan itace ko lokacin sa yayi ko lokacinsa bai yi ba inda yana wannan wuri zai same shi babu lokacin da aka je wai ba mangwaro ba lokacin da aka je wai ba tumatir mu yanzu akwai lokacin da a ce ba danyen tumatir sai busasshe akwai lokacin da ba ayaba akwai lokacin da lemo ya kare amma su kullum akwai to kaga wannan akwai muriya ta al'amarin duniya sannan wuri ne mai daɗi da ko ka je shi sau dubu baka gajiya da zuwa yanzu wani a lissafinsa ya je makka ya je ya yi umra ya je aikin hajji tsakanin hajji da umra ya fi ɗari amma wallahi duk ranar da aka zo aka fara tafiya sai ji hankalinsa yana can mutane suna sha'awar wannan wuri saboda alfarmar da ubangiji tabaraka wa ta'ala yayi wa wannan wuri wa kanu ya'maluna fihi minan nahbi wal ghara mutane suna da aminci ba a kwace ba a kai musu farmaki ba wanda za a kai mai farmaki a harami Allah ce awalam yarau anna ja'alna haraman aminan wa yutakhaffafu an-nasu min hawlihim ya sanya shi harami ne mai aminci wuri ne mai aminci duk wannan aya ita ma tana fassara mana ja'ala Allahu al-ka'bata al-bayt al-harama so wannan abubuwan a dunkule yana nuna mana cewa ku bayin Allah ku sani cewa ba wanda yake wannan shine illa wanda yake ubangiji mai iko akan komai ya isa ya sarrafa komai shi ya bada amincin nan a wannan wuri shi ya bada kima a wannan wuri kuma lalle yana da ilimi akan komai duk abin da bayi suke aikatawa Allah masani ne tabaraka wa ta'ala sai ya ce mai kuma اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور
ku sani cewa lalle Allah kuma mai tsananin ukuba ne yanzu kun ga an ce wuri ne mai aminci sai wani ya je ta'addanci to annallaha shadidul iqab lalle Allah mai tsananin ukuba ne gare shi wa annallaha ghafurur rahim sai wani kuma ya je wa Allah bauta a wannan wuri to lalle Allah mai gafara ne mai jin kai Allah zai masa gafara saboda ya bi umarninsa wancan kuma Allah zai masa ukuba saboda ya saba wa umarninsa na'am malam ما على الرسول إلا البلاغ هكا والله يعلم ما تبدون وما تكتمون ما على الرسول إلا البلاغ با أبن دا الله يتورا ومنزو يزور الشي كوي يسر مكو إلا يدوكي مغانا الله يسر مكو دا إتا كما يدى الله فلاشين البلاغ التبليغ يعني ما على الرسول إلا البلاغ يعني ما على الرسول إلا التبليغ ba abin da muka dora wa manzo yayi illa at-tabligh ya isar da sako aikin manzo yayi wa'azi jama'a bi Allah jama'a yi aiki jama'a ba da zakka jama'a yi azumi jama'a sada zumunci jama'a kyautata kaga yayi bala ku kuma me yake kanku at-ta'a ma ala rasuli illa at-tabliq wa ma alaikum illa at-ta'a an ce manzo ya isar ku kuma sai ku yi da'a wallahu ya alamu ma tubduna wa ma taktumun kuma Allah ya san abinda kuke bayyanawa kuma Allah ya san abinda kuke boyewa duk abinda ka bayyana Allah ya sani ko ka boye Allah ya sani ya alamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur duk abinda ido zai yi na ha'inci ya boye ko ka dan lallaba kalli wani abu Allah ya sani abinda zuciyarka za ta kulla maka na alheri ko na sharri Allah ya sani yanzu yanzu nan ka shirya za ka cuci wani Allah ya sani yana kallon ka kuma ka san ya hana cuta yanzu yanzu kana so za ka yi alheri wa wani Allah ya sani sai ka zo shedan ya hana ka ka fasa yi shikenan Allah ya ce kai alheri ka fasa alheri shedan ya rinjaye ka kenan na'am قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث haka فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون kul gaya musu ya manzan Allah la yastawi al-khabithu wat-tayyib da halal da haram fa ba za su daidaita ba da bambanci tsakanin alade da tinkiya kare da akuya doki da bijimi baki da fari ko ba ka bane to haka kuma halal da haram ba iri ɗaya bane la yastawi al-khabithu wat-tayyib halal da haram ba ɗaya bane ina masu cewa yaki halal yaki haram Allah ce kul ga ya musu la yastawi al-khabithu wat-tayyib halal da haram ba za su taba zama iri ɗaya ba ba daidai bane akwai bambanci so in ka ci halal ka ci halal idan ka ci haram kuma ka ci haram wanda ya ci halal ya kama hanyar aljanna wanda ya ci haram ya kama hanyar wuta manzo Allah ya ce ittaqullaha wa ajmilu fi talab ku ji tsoron Allah ku kyautata neman abincinku ku ji tsoron Allah ku kyautata hanyar neman abincinku kada ku zamanto masu cin haram la yasawi al-khabithu wat-tayyib walau a'jabaka kasratu al-khabith kuma koda yawan haram din ya burge ka mana komi yawan haram aikin banza ne ba shi da amfani kada wani ya ga cewa Allah ya bashi ya samu hanya ta cutar mutane yana tara kuɗi amma ba hanyar fi sabilillahi bane ba yaji yana alfahari da wannan yana jin daɗi fattaqullah ku ji tsoron Allah wala tata'arradu lil hujjaji in- wa in kanu mushrikin Allah ya ce ku ji tsoron Allah ku daina kai farmaki ga ainihin wato alhazai ko da mushrikai ne a wannan lokaci ana samun waɗanda suke zuwa su tsare alhazai suna kwace musu kuɗi suna ainihi musu fashi da makami tun daɗin ma an samu masu yin fashi da makami to Allah ya ce ku ji tsoron Allah ku daina tsare su kuna kwace musu dukiyarsu mutum ya yi shekara da shekaru yana tara mata ya sara dan ya je ya aikin hajji kuma kai ka tsare shi ka kwace ku ji tsoron Allah ya ulil albabi la'allakum tuflihun ya kuma abuta hankula shine ulil albab la'allakum tuflihun wannan shine zai sa ku samu rabauta da dacewa a wajen Allah tabaraka ta'ala su wannan aya din ya koyan uwana tana nuna mana nisantan haram duk inda mutum zai a rayuwa kada ya daya mu'amala da haram ayyukanku na gwamnati ku ji tsoron Allah aikinku na gwamnati ku ci halal kada ya zama aikinka na ofis kullum haram kake tarawa ka ci haram matarka haram ‘ya'yanka haram tsohuwarka da ka ajiye a gidanka kana ciyar da ita haram ƙannanka da kake taimaka musu kana taimaka musu da haram rigar da ka sa ka fita da ita haram ka hau mota da kudin haram ka gina gida mai tsada da kudin haram ka je hajji da haram ka yi umra da haram ruwan shan gidanka haram tsokar da za ka je ka siyo ka ci a gidanka haram kai bai ba manzo Allah ce matsamuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa guzziya bil harami fa anna yustajabu la ta yaya ta kaga za a amsa wannan mutumin to ya annabi ya lissafa ma kadan mat'am mashrab malbas waɗannan su ne abinda annabi ya faɗa ko wa guzziya bil haram ci sha sutura sannan an ciyar da shi da haram ya rasulullahi akwai waɗanda gaba ɗaya rayuwarsu komai haram ne a wannan zamani akwai wanda shi gaba ɗaya ma haram ne an yancin abincinsa kuma yana ganin kai da zaka zo kai masa wa'azi ya ci halal ma baka ma san me kake ba baka ma san me kake ba baka san ma ina duniya ta sa gaba ba to haka rayuwar take ana nan ana ta murzawa mutuwa ku tana nan tana ta kwasan mutane ina ana kabari yana ta lodi ina sai an je kiyama kuma manzo Allah ce kullu lahmin nabata bil haram fa naru aula bihi dukkan nama da ya ginu da haram to wallahi wuta ne tafi cancantan ta cinye wannan nama insha Allah ka ci da yawa ko ka ci kaɗan ko a daidaita sahu kake kake cin haram ka shiga uku ko ɗan tasi ne kake kana cin haram ka shiga uku ko injin markaɗe kake kake kana cin haram ka shiga uku ballantana ɗan kasuwa da zai je nemo mummunan kaya ya sayarwa mutane ka lalata rayuwarka waɗanda suka ci haram ɗin ma me suka yi me suka yi me suka samu ballantana kai yanzu burinka ka samu ma hanyar haram ɗin wani cewa yake wallahi shi ko haram ɗin ne ma a bashi ba hasbunallahu wa ni'mal wakil Allah ke na mala
يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم wannan aya tana magana ne akan wato mutanen da suke yawan yin tambayoyi na ƙure tambayoyin da ba su da amfani ana yi ne don a ƙaƙalo wani hukuncin da shari'a ba ta kawo ba kuma wataƙila hukuncin ya zo ya zamanto nauyi akan al'umma to shine Allah yake jan kunnen mutane manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi ingantacce riwayar Imam Bukhari yace inna a'zama almuslimina jurman man sa'ala an shay'in lam yuharram fa harrima min ajli mas'alatihi wanda yafi kowa mujirmanci barna a cikin musulmi shine mutumin da ya tambaya akan wani abu da wannan abun halal ne ba a haramta ba amma saboda kakalan tambayarsa da ya je ya tambayo sai aka ce to an maharanta to wannan kana neman mujirimi lamba ɗaya ka same shi to sai kai fatiya ka shafa kai kwana me yasa saboda da ba a haramta wannan abun ba amma ta dalilin tambayarsa sai ya zamanto an haramta a wata riwayar ta imamu muslim um, wannan yake cewa uh, musa bin anas ya ruwaito daga anas dan malik yace balaga rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ashabi shay'un fa khataba manzo Allah ya samu labarin sabban suna aikata wani abu sai ya hudu ba yace uridat alayya aljannatu wan nar an fa bujuro mun da aljanna da wuta falam araka alyawm fil khair wash sharr tunda nake a rayuwata ban taba ganin alheri da sharri irin yau ba naga wuta kiro da muzu naga aljanna kiro da muzu falam falam araka alyawmi ban taba ganin sharri ko alheri irin yau ba fil khairi wash shar wanda Allah ce walau ta'lamuna ma a'lamu la dahiktum qalilan wa la bakaytum kathira jama'a da kun san irin abin da na sani da kun yi dariya kaɗan a duniya dariyar ku da ba ta da yawa da kukan ku shine zai fi yawa la dahiktum qalilan wa la bakaytum kathira dariyar ku ba za ta yawa ba wani an ce an ga yana shasha ta dariya kya kya kya kya kya ka ce amma bishara da aljanna ne kai da kake da kwanciyar kabari a gabanka kai da kake da tashin kiyama a gabanka kai da kake da ƙetare siradi a gabanka ya ce da kun san abin da na sani wallahi da ba ku yi dariya da yawa ba da kun yi kuka da yawa sahabbai ba su taba shiga wani yanayi da suka shiga kunci da damuwa irin wannan rana da annabi ya faɗi wannan hadisin ba ghattu ru'usahum wa lahum khanin suka rufe kawukan suka yi ta ihu suna kuka saboda annabi ya faɗi wannan ga duba imani mana su ana faɗa yake ratsa zukatansu suka yi ta kuka suka yi ta kuka suka yi ta kuka sayyidina umar ya tashi a cikin jama'a ya daga sauti ya ce radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiya ya Allah mun yadda da kai kai kai ne ubangijinmu sannan kuma mun yadda musulunci addininmu kuma mun yadda annabi muhammadu shine annabinmu sai wani mutum sai ya tashi sai yake cewa ya rasulallahi man abi waye babana sai manzo Allah ce babanka shine wani haka ko ya ce manzo Allah waye babana me alaka kai baka san babanka ba annabi zaka tambaya to amma tunda sun samu wanda za su tambaya ba su ansa man abi kawai sai Allah ya wa manzo Allah wahayi yace ka ce masa baban shi wane ne kuma ya faɗa din kuma ka dace to shine Allah ya saukar da wannan ayar ya ayyuhal ladina amanu la tasalu an ashiya'a in tubda lakum tasu'ukum ya ku wanda ku imani ku daina tambaya akan abubuwa fa waɗanda ba su kai sun kawo marasa amfani tambayoyin kuri yanzu wannan tambayar ne iyakaci watakila ai ka ji annabi ya ce ban san babanka ba kai kawai an haɗu a wuri kawai ka ce waye babana in tubda lakum tasu'ukum ku daina tambaya akan abubuwan da in aka bayyana muku zai bakanta muku rai wa in tas'alu anha hina yunazzalu alqur'anu tubda lakum idan kuka tambayi waɗannan abubuwa lokacin da ake saukar da qur'ani tubda lakum za a bayyana muku kuma wataƙila abin da za a bayyana muku ya baganta muku tubayyan lakum afa Allahu anha amma Allah ya muku afuwar abin da ya gabata wallahu ghafurun halimun lalle Allah mai gafara ne halimun mai juriya ne tabaraka wa ta'ala a wata riwayar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kamar yadda Bukhari ya fadda ita yace da'uni ma taraktukum fa inna ma ahlaka man kana qablakum su'aluhum wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim jama'a ku kyale ni in dai na kyale ku ban muku magana ba ku kyale ni in na zo ban ba ku fatawa ban ba ku karatu ba ku raba da ni yawa yawan tambayoyi da kwakwale kwakwale ba ba zai zo muku da alkhairi ba jama'a muna fassara la tasalu an ashiya a in tubda lakum tasukum ku daina yin tambayoyin kakare abinda ba a yi shi ba ku ce sai kun tambaya ko kuma kai kirkiri tambaya haka kawai dan ka kure malami ya ce abin da ya halakar da waɗanda suka gabace ku yawa yawan tambayoyinsu da sabawa annabawa suna yawan tambayoyi kuma ga sabawa annabawa kuna yawan tambayoyi kuma ga sabawa sunna ai ta ba ku fatawa amma kuma sunnar ba ta biyuwa haka ne ko ba gaba ne a tambaya amma ba aiki da tambayar kenan kaga tambaya ta zama ba ta da amfani ba hana tambaya ake ba a yi tambaya akan ilimi ana so a yi tambaya akan ilimi amma tambaya ta kakali tambaya ta kure tambaya ta abinda babu shi mutum ya yi fabricating wani abu ya gina shi ya kera wannan abun ha kawai dan ya zo ya tambaya malam wani ne ya kaza ya kaza ya kaza kuma ba yi ba me hukuncin idan mutum ya kaza ya kaza ya kaza kuma abin bai yi ba haka kawai kwalwarsa ta yanka masa to an hana su lokacin annabi su yi wannan fa idza nahaytukum an shay'in fashanibu annabi ya ce in dai na hana ku wani abu to ku nisanci wannan abu wa idza amartukum bi shay'in fa'atu minhu mastata'tum idan kuma na umarce ku aikata wani abu to ku aikata shi iya daidai gwargwado yadda za ku iya yi kina wannan aya din tana hana mu irin tambayoyi ne na wuce gona da iri waɗanda suke watakila za su iya fusatar da annabi ko su ainihin wato fusatar da malami akwai waɗanda suke zuwa musamman wurin malami don su yi mai tambaya su ƙure shi ta ba wani abun mamaki dan kai tambaya ka kure malami ma ya kamata ma a kure shi din yayi na tunda wannan karatun ba zuwa ake aleko abinci ko abinci ba ba wani wanda ya isa ce ya san komai babu shi duk duniya malam in ba annabi Muhammadu ba ba wanda sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya isa da awar ya san komai kuma shi ma kaga annabi din munabba'un ne bil wahayi sanar da shi ake kuma sai Allah ce wa fawqa kulli dhi ilmin alim duk wani mai ilimi akwai wanda yake sama da shi wannan wanda yake sama da shi watakila kun san shi watakila ba ku san shi ba so malami ma ya daina damuwa watakila dan an tambaye shi wani abu bai sani ba faɗi kanka tsaye an tambaye ka cewa ba ka sani ba za ka bincika shi kenan kafi girma kafi matsayi eh na amma mutum ya ce dole sai ya kakala sai ya fassara sai ya tambaya ai sai ya faɗa kadai a ce yau malam bai ba da ansa ba subhanallah subhanallah wannan bai yi ba ba daidai ba ne ba so ya ku bayan Allah ku zamanto masu ladabi wajen yin tambayoyi kuma tambaya din nan akwai yadda ake yin ta cikin ladabi na farko ka yi wa malami addu'a wannan ladabi ne na tambaya Allah ya maka rahama Allah ya gafarta ma Allah ya sa ka gama lafiya Allah ya sa mu cika da imani malam mai hukuncin kaza ku rinka saurara tambayoyi da ake wa manya-manyan malaman duniya a kafafen watsa labarai ko a saudiya ko haramin makka ko na madina idan kun je watakila kuna jin fatawa ko a wato littafan fatawar da kuke gani kuma idan an gama tambaya to ka ce allah ya saka da alkhairi wannan yana cikin ladabin tambaya ba wai kawai ka ɗauki malami shi kenan kamar wani wani ma'aikaci ne ka ɗauka to ai gwanda ma'aikaci ma kana biyan sa ko ko ba ka bane ba halo me ya hukuncin kaza ana ba da ansa kit ka kashe wayar ka ji fahimta na gama halo babu assalamu alaikum ba ya shek ba malam allah saka malam ina kwana ina gajiya ya al'amura malam to allah ya saka muku da alkhairi kokarin da ake dalibi mai hikima mai dabara sai ya addu'a malami sai akram kallah da Allah ana tambaya ko akwai lokaci saboda ya san malamai suna da shagulgula da yawa da lokaci watakila karatu yake a lokacin watakila mitin yake watakila yana tare da iyalinsa watakila yana bincike watakila kaza watakila wata wayar yake karba watakila watakila amma wani sai da zai wannan ba abin da ya dame shi da masu yi wa malami text message tambaya tambaya ne amma ta text shi ba zai iya sa naira ashirin ya wannan ba naira ashirin ya buga malami waya ba zai yi ba talatin ba zai iya ba sai ya text kyat yana da hannun text yana jira kuma wani ma in yare na ma wajen sai ci malam na jira ansa yana kuma in baka yi bai daɗa turowa ta ce malam ya ba aka aiko bane ba har da faɗa ma wani annabi ya ce a daina ɓoye ilimi kuma ko an tambaye kungi ba da ansa haka wani yaro ya rubuta ma a facebook malam na yi tambaya na yi tambaya ba ka yi ka ba da ansa ko kuke cewa annabi ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza na ce ka yi haƙuri ban zo kanka ba ne tambayar ne irin naka irin naka ne da yawa kuma ni ma dan lokaci nake wara haka dan wabci goma sha biyar ashirin talatin wanda zan iya bada ansa fat fat fat fat fat na amsa in tura in je in shagaltu da wani abun kuma kai hakuri to ya zan yi tun da zan ce zan bada fatawa tarbiyya muna da buƙatar tarbiyya wallahi Allah yanzu budurwarsa zai iya yankan katin 750 ya buge shi tas in ta ce ƙara bugowa kuma zai je korance ne zai ce bugo arama ko ba gaba ne haka ne mana amma wallahi ba zai wallahi ba zai iya malamin sa fatawa ta naira ɗari ba zai iya ba ba shi kenan na to kaji ahlul fanni wai ɗari bakwai da hamsin ɗari bakwai da hamsin ma ƙarami ne dubu ɗaya ɗari biyar ake lodawa so ya kamata mu gane wannan ko ba ka bane ba sannan akwai masu ɗabi'ar ya je ya tambaya anan sai ya tsallaka kuma ya je wani wuri yana so ya gane nauyin kowa haka kuma Allah ya yi kowa nauyinsa daban yau da za a kawo mana skeli mu hau wataƙila kafi na nauyi wataƙila na fika ko ba ka bane ko kai ma za ga nawa kato ne na garami wani na garami ne na abin nan wani mu dogo wani gajere wani baki wani fari wani mai hakuri wani mai fada wani talaka wani mai kudi wani basarake wani talaka wani mai mulki wani mai kaza wani yallaɓai wani kuma gashi gashi nan ne to haka Allah ya raba rayuwa so me wani bambanci so za ka iya tambaya wani malami ya ce ma kaza ya ce ma kaza ya yi bayani sosai sosai ya karo ma har ma abin da baka nema ba wani kuma abin da ka tambaya shi zai baka to me na damuwa a'a ka fahimci rayuwa ka huta ba na ta gaba yawwa قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين waɗannan tambayoyi da aka hana ku daina yi na ƙure wasu sun tambaya kafin ku su ne samudu suka tambayi annabi salihu sai ya abin nan suka tambaye shi naka wannan taguwa din naqatullahi wa suqiya fa kazzabuhu fa akaruha fa damdama alaihim rabbuhum bi dhanbihim fa sawaha gashi sun yi tambayan akan naka din kuma amma suka kafirce da shi tambayar ta yi musu amfani mutanen annabi isa sun tambaye shi ma'ida wanda nan za mu zo mu karanta an jima kaɗan anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin duk sun yi tambayoyin amma sun ma asbahu biha kafirin suka wayi gari suka halaka suka kafirce waɗannan fatawoyi to wasu sun yi kuɗin ana jan kunnanku kada ku yi manzo Allah ce inna Allah farada fara'ida fala tudayyi'uha Allah ya farlanta farillai ku daina tozartar da farillai wa naha an ashiya'a fala tantahikuha Allah ya hana wasu abubuwa kada ku rinka ketawa abinda Allah ya hana ku daina ketawa wa hadda hududan fala ta'taduha Allah ya iyakance wasu iyakoki ku daina ketarawa wa afa an ashiya'a min ghairi nisyan Allah ya muku afuwa akan wasu abubuwa ba wai dan ya manta ba fala tabhathu anha kada ku je ku yi ta kwakwalwa sai kun binciko akwai abubuwan da Allah kau da kai yayi kawai a je a dan more ba wai dai ya manta bane ba ina fata ana fahimta yawwa in kuka yawaita tambaya dan abin da aka dan halatta muku ma za a zo a haramta manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya gaya mana wannan dan ya nuna mana ladabin wato bin diddigi akan abin da ya shafi tambaya kada mutum ya je tambayo abinda zai yi wa kansa matsala sai Allah ya ce mi
ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون
Allah madaukin sarki yana bayani a cikin wannan aya cewa ma ja'ala Allahu min bahira wasu dabbobi ne ya lissafo akwai bahira akwai sa'iba akwai wasila akwai ham to bahira ita ce bari mu fara magana akan bahira waɗannan dabbobi gaba ɗaya Allah bai saukar da wani abu a kansu ba jahiliya ne suka saukar da hukunce-hukuncensu kuma suka haramta suka halatta kamar yadda ra'ayinsu ya ba su so waɗannan babu hukuncin Allah bai ce wani abu a kai ba kaga irin abin da ake cewa ku daina tone-tone kar a zo a saukan muku da wani hukunci da zai muku zai rawan ku albahira wato ita ce dabba ko taguwar da ta haifi ‘ya'ya guda biyar sau biyar tana yin ciki tana haihuwa idan ta yi haihu sau biyar sai su yanke kunnanta baharu uzunaha sai a yanke kunnanta kalmar baharu udunaha shakku bahira ana nufin wato mashkukatul uzuni dabbar da ta haihu ɗaya biyu uku hudu biyar ta jera tana haihuwa to sai a yanke mata me aka yan- sai a ɗan yanka kunnanta a tsaga sai a daina ɗora mata kaya na biyu kenan sannan kuma a daina hawa kanta sannan kuma za a ba ta yanci ta je ta sha ruwa a inda ta ga dama ta je ta ci ciyawa inda ta ga dama ba a koranta ba a hana ta to amma sai a duba ɗanta na biyar ɗin idan namiji ne sai a yanka shi da maza da mata su haɗu su ci nama ku kula ɗa na biyar ɗin sai a duba a gani tunda ta haihuwa biyar to za su yi tsafin nasu kenan na jahiliya sai a ɗauki ɗa na biyar in namiji ne sai a yanka sai a haɗu da maza da mata a ci idan kuma mace ne ya ta biyar ɗin mace ce sai a yanke kunnanta sai a ƙi yanka ta a ƙi cinta sai a ce mata ku daina shan nononta ku daina kuma duk wani amfani da ita ita wannan rayuwar da za ta yi da nononta da abin da za a samu maza ne kawai za su amfana yaushe za a ce sai in ta mutu da kanta in ta zama mushe to maza da mata sai su haɗu su ci yanzu Allah wannan dogon lissafin wannan wahalar me amfani shi kai da gaji ka san shirme ne to wannan ita ce bahira to sun dauke ta haka suke rayuwa to shine Allah mai da martani wannan abun da ake na bahira din Allah bai ce komai ba so ba dokar Allah bane ba wasu kuma suka ce abin da ake nufi a sai sa'iba ko akwai sa'iba shine al-ba'ir alladhi yusayyabu al-ba'ir alladhi yusayyabu ana samun mutum cikin mutanen jahiliya namiji idan ya rashin lafiya ko kuma wani dan uwansa ya bata ya dade bai same shi ba sai ya alkawari ya ce ni ko in Allah ya warkar da ni ko kuma in Allah ya damun da dan uwana da na neme shi ban same shi ba to wannan dabba tawa ta zama sa'iba ma'ana kamar wata dabba ce da aka ware ta in an yi alwashi in dai Allah ya bani kaza to na ware wannan dabba ko in Allah ya damun da ɗan'uwana da ya bata to na ware wannan dabba na farko dai an daina ɗaure ta kullum a sake take me yasa ba a ɗaure ta saboda sa'iba ce ko mun barnata kuma ba za a daure ta ba ba za a hana ta ce sha ruwan duk da take so ba kuma an daina hawanta har abada ko raƙuma ce ko doki ne ko jaki ne an daina hawa to ita ma ta zama kamar bahira din kenan kenan yanzu mun gane me sa'iba dabbar da mutum ya shiga rashin lafiya ko ya shiga matsala ya ce in Allah ya mun kaza to ni kuma na yi alkawari na ware wannan dabba kamar wata special dabba ne an daina mata kaza an daina mata kaza an daina mata kaza to shi ma wannan dokar dokar banza ce ba ta Allah ba to wannan sa'iba kenan akwai wasu maganganun ba wannan ba da malamai suka ba sai kuma wasila wasila a cikin tumaki kaman tinkiya ko akuya da ta haifi ciki ciki guda bakwai ta yi ciki ta haihu ta yi ciki ta haihu ta yi ciki ta haihu ta yi ciki ta haihu har guda nawa har guda bakwai to shi ma sai a duba na bakwai din in namiji ne sai a yanka shi sai a haɗu da maza da mata a cinye nama idan kuma mace ne ba za a yanka ta ba sai a jefa ta cikin sauran dabbobi ɗa na bakwai din in mace ne kyale shi ake sai a sa cikin sauran dabbobi ya tafi to idan kuma biyu aka haifafa da namiji da mace kai Allah sauki jahiliya da me muka ce in namiji ne mai suke masa a yanke shi a cinye shi talasko idan mace ce kuma me ake mata sai a kyale ta wannan ta bakwai bambancinsa da da da bahira na biyar ne shi kuma wannan wasila na bakwai ne to idan yaya biyu ne fa da mace da namiji kuma ciki da aka haife su sai a ce wa shi ɗa namijin ka ci alfarmar ya macen nan ma'ana ba za a yanka shi ba sai a ce ka je kai ma ka ci gaba da rayuwa ma'ana ya ci alfarmar ya mace tun da wannan ya macen dabbar mace ita ba a yanka ta in dai wasila ce ta bakwai kenan to shi kenan sai ya ci alfarma ya ci gaba da rayuwa ba za a yanka shi ba to amma wani hauka nonon ita ya macen kuma haramun ne ga 'ya'ya matan garin su ci su sha shi nonon ya macen haramun ne to yaushe za a yi amfani da wannan ya mace din sai lokacin da ta mutu ta zama mushe to su ba ko ya zama mushe ba bai zama mushe ba fa ko ya zama mushe dauka ake a dora shi akan gawayi kawai a babbake shi a gyare shi kaga masu cin nama da gaske kenan to jama'a wannan shine wasila kun ga yana da kama da bahira wancan na biyar wannan kuma na me na bakwai to sai ham ham shi kuma bunsuru ne kaji hamu kenan bunsuru alfanu um, shi wannan bunsuru shine wanda ta dalilinsa ya yi barbara barbara har aka aka yi ciki sau goma ma'aikaci ne kenan sau goma ya yi barbara an haihu ya yi barbara an haihu ya yi barbara ta dalilinsa min sulbihi aka samu ashiratu abtun to wannan kai wannan mai matsayi ne sai a ce dubbin surun mana ko bujimi ne inda ya zama wannan ya zama bunsuru ko rago ne ma da ya zama ya zama shi ma ham to me ya hukuncin shi kuma sai a ce an ba shi kariya gaskiya a daina hawansa a ba wanda ya samar da yaya wannan ciki ciki har goma an daina hawansa an daina dora masa kaya kuma an daina tsare shi dangane da cin wata ciyawa ko ruwa to amma shi ma in ya mutu da maza da mata za su haɗu su gyare shi su cinye shi jama'a waɗannan su ne bahira da sa'iba da wasila da ham kaga wannan duk kayan jahiliya ne mu dai Allah ya rufe asiri ina jin kamar dai ba mu da wannan in dai ba a ƙauyuka ba Allahu alam ban sani ba Allah ce walakin alladhina kafaru yaftaruna ala Allah al-kadhib kafirai suna kirkira ƙarya ne wa Allah kuma suka mai da wannan abun kamar addini fa haka ake bautar da mutane haka suke bin wannan dokar to shine Allah ya ce ƙarya suke yi wa aktsaruhum la yaqiluna kuma da yawa yawan su ma mahaukata ne manzo Allah ya ce mahaukata ne yawwa to Allah ya kiyaye mu um, riwaya ta zo kamar yadda Muhammad bin Ishaq ya ruwaito daga Muhammad bin Ibrahim at-Taymiyyu daga Abi Salih Samman daga Abi Huraira manzo Allah yake cewa ga wani al'aksam ibn jaun al-khuzai kenan ya ce ya aksam ra'aitu amr bin luhai ibn qami'a amr bin luhai ibn qami'a ibn khindaf ake ce da shi yana jan hanjinsa wannan mutumin manzo Allah ya ce na gan shi yana jan hanjinsa a cikin wutar jahannama subhanallah kaga abun ba daɗi ma'ana cikin ya fashe har ya zazzago yana jan ‘ya'yan hanjinsa a cikin wutar jahannama suna ƙonewa Allahu akbar ce fa ma ra'aitu min rajulin ashbaha bi rajulin minka bihi wala bihi minka ban taba ganin wanda ya kama da shi ko kai kai kama da shi irin ka ba wannan shine mutum na farko da ya fara canja addinin annabi ismail shi wannan wanda annabi ya gan shi yana jan hanjinsa a cikin wuta sannan kuma shine mutum na farko da ya fara kafa bautar gunki sannan kuma shine wanda ya fara yin wannan bahira dinnan da aka faɗa shine first dan adam da ya fara kirkiran wannan dabba ta bahira da sa'iba da wasila da ham maza Allah ce na gan shi falaqad ra'aytuhu fin nari yuzi ahlan nari na gan shi a cikin wuta yana cutar da mutanen wuta saboda warin hanjinsa warin da yake ciki na kone shi da ake yi to wannan yana nuna mana ashe duk wanda ya taimaka wajen yada sharri to shi ma yana da sakamako wato wajen yada wannan sharri kuma Allah tabaraka wa ta'ala ba kyale shi zai ba sai shi wannan aksan mu yake cewa ya rasulullah a yanzu ni shibhuhu ya rasulullah ya maza Allah to ni yanzu da kace nayi kama da shi zan cutu maza Allah ya ce la innaka mu'minun wa huwa kafir kai mumini ne shi kuma kafiri ne kai mumini ne shi kuma kafiri imam tabari ne kawo wannan hadisi a cikin tafsirinsa haka ibnu ishaq ya kashi a cikin sira da sauran malamai Allah ya musu rahama to sai me yace malam وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا haka أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون
to sai Allah yake ba da labari yanzu kuma akan mutanen da idan an kira su aka ce su bi abin da Allah ya zo da shi da manzan Allah sai su ce a'a mu a kyale mu akan abin da iyaye da kakanni suka zo da shi ku bi abin da Allah ya zo da shi a wajen halatta wa kanku dabbobi da kuma halatta wa kanku abinci da bayanin shari'a da hukunce-hukunce sai su ce a'a a bar mu akan addinin iyaye da kakanni irin jama'ar mu ta yanzu da za ka ce wa mutum Allah ya ce annabi ya ce sai ce a mu fa ba za a raba mu da addinin iyaye da kakanni ba dan gargajiya kenan wannan ayat ta yan gargajiya ne kasa akwai yan ra'ayin riƙau na gargajiya ya za a yi mu zo mu tarar da iyayenmu da kakanni a unguwan nan suna kaza suna kaza wani ya zo da ɗan ƙaramin gemunsa guntun gemunsa dangalallen wandansa ya zo ya ce mana za mu yi kaza za mu yi kaza za mu yi kaza hujjarsa da iyaye da kakanni haka suke aikata wannan abun ka ji sabon Allah a kanka yau ga gora za a zabga maka kalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana a ai mu abinda muka tarar da iyayenmu ai ya ishe mu ai ka san haka ake yi ka ba da sunna a ce maka a mu na iyayenmu ya ishe mu awalau kana aba'un la ya'lamuna shay'an wa la yahtadun Allah ya ce yanzu ko da iyayen nan nasu ba su san komai ba jahilai ne nawa nawa ne iyayen da ake cin abinci kuma jahilai ne wala ya taduna kuma ba akan shari'a suke ba yanzu haka za a yi ta kifar da mutane ko da iyayen ba ilimi kuma ba akan shari'a suke ba to wanda baban sai ke arne ne fa Allah ba shi hakuri sai ya ce sai ya ba arne idan mutum ya wayi gari ba- babansa boka ne ba sai ya je sai ya bi shi idan mutum ya wayi gari babansa ba maguje ne sai a ce sai ya bi shi la so wannan aya tana nuna mana hadarin riko da abin da iyaye da kakanni suka zo da shi ana bin iyaye da kakanni ne idan sun dace da Allah da manzon Allah Allah ya kara wa iyaye girma ya kara musu daraja da mutunci da kima wannan duk ana yi musu addu'a amma harkar addini a'a kabarin baba daban na mama daban naka daban yawa ba a cewa ai abinda babana yake nima shi zan yi to babanka baya sallah baya zuwa masallaci kai ma shi kenan abinda ka tarar da babanka yake haka za ka yi shi ya ci duka kai ka ci duka wannan ba daidai ba ne ko babanka ya tashi yana bid'a shi kenan sai ka bi shi kana bid'a kai Allah ya fahimtar da kai ka gane bid'a yakar annabi ne bid'a yi wa manzo Allah kishiya ne sai ka ce a tunda shi ka tarar da iyaye da kakanni suna yi kai ma ka za ka yi a a sai a yi masa addu'a Allah ya ganar da shi ya dawo kan sunna amma fa ba za mu yi bid'a ba wai wani yana zuwa masallaci wai babansa ya ce kai in fa baka daina masallaci na ba zan tsine maka masallaci fa yake zuwa sallah fa kam salawat kawai wasu abokanai da makota makiya ya san in ka rike gaskiya abokanan baba ko makota kawai sai su je su yi ta zuga mahaifinka a hana kayan addini shi watakila ma mahaifin naka ma ba ma ra'ayin shi bane wani ne kurin zai zo ya famfa shi wai zai tsine masa albarka wai in ya daina zuwa masallaci ne ce ka je ka ta zuwa ka je masallaci kai sallah la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq ba a yi wa wani da'a wajen saba Allah to in ban je masallaci ba sai in je in kama faskare ko me zan yi akwai wanda uwarsa ta biyo shi da tabarya da tabarya ta biyo shi saboda kurin yana zuwa masallaci yana yin sallah yana yin karatu ya zo ya same ni yana rawar jiki ya ce ɗazu ina mahaifiyata da taɓarya ta abin nan ce wasu ne suke ziga ta yayana ne yake ziga ni yake ziga ta kuma yayan nan na mala yanzu haka yana kwance dan lokacin da yake mu magana din karfe bakwai da wajen wani abu ya ce yanzu haka in na koma gida yana kwance ya yi shaye-shaye da daddare baya dawa sai bayan sha biyu karfe ɗaya karfe biyu mata harka amma yadda take son su suke kaunarsa ba a cewa komai amma ni yana zuwa yana zagi na a wajen ta wai ya ce ni dan izala ne wai ina zuwa masallacin izala so duk ranar da zan taho sai ta sa CID a duba wani masallaci na je ni ko malam na duba masallacin da hankali na ya kwanta zan yi sallah in tabbatar na yi sallan nan mai kyau amma shi ba a hana shi shaye shaye ba ba a hana shi bin mata ba ba a hana shi kaza ba shi yake zuwa yake zuga ta da tabariya ta bi shi za ta rafce shi Allah ya taimake shi ya dan tsallaka na tura mata wakili na ce a ji a yi mata nasiha a ce da Allah ta gode wa Allah da Allah ya bata mai zuwa masallaci ta yi taɓaryan nan ta dawo da ita kan mashayin nan wallahi malam dan uwan da ya je ya gana da ita ya ce tana ji ta ce na ji shi malamin nasu ne ya turo ka ya ce eh ya ce to a gaya masa in yana son albarkar uwarsa ya daina izala kuma ya daina sallan nan ba na son ta sallar ce da yake zuwa ba na so a gaya malam din ba na so ya je sallar ya yi a gida to zo ne ya za a yi da ita to haka ake fama to yanzu dan Allah malam iyayenka sai sana ka sallah kuma kai musu da'a ko su hana ka addini abin nan yau ya hana ka ka zama mushriki ko ka zama dan bid'a sai fadi ya mutu ko kai din ka fadi ka mutu zaka je gurin Allah ne ka ce mallam ya ka ce ya Allah babana ne hana ni bi sunna la hakuri ake ba su ai ta musu ladabi mallam a girmama su Allah ya girmama ku Allah ya mutunta ku mama ai hakuri insha Allah ce ba na yi ba kaza bace ba na yi mama ina ce kaza ce ba na yi shikenan ba na yi kana gama ka kewaya ka kai tafiyar ka zai kai sallah to kwarai da gaske mana wala ba za mu daga kafa ba akan aqida ba wallahi tallahi ba za mu daga kafa akan aqida ba malam ga mutane a garin nan suna shaye-shaye suna menene duk yanzu in ka je gidajen kurkuku majoratin waɗanda suke gidajen kasan nan wallahi samari ne matasa wani kansa a yanki haka wani an farke mai baki ya ga haka wani waye wani waye an ji an yi shaye shaye wani an kama shi ya sato akuya wani kuma zuwa yake yana harbe ya'yan kaji yake harbewa shi kuma aikin su kenan wani kuma kaza kaza duk samari ne matasa gaba daya amma duka da wahala ka ji iyayensu suna jayayya ko suna faɗa da su akan wani abu da suke amma kana buɗe majalisi a unguwa ko kana zuwa wani majalisi na sunna a unguwa sai ka zo a sa iyayenka suna yakar ka so a nan gurin dan baka musu da abu baka saba wa Allah ba wallahi ba abin da zai same ka kuma tsinuwa din nan ku sani cewa tsinuwa tana aiki ne in an tsine maka akan gaskiya ba ta da wani amfani wallahi sai dai ta kara haɓaka ka kuma ya kamata iyaye su sani fa cewa su fa ba iya- ba Allah bane ba manzan Allah bane su dan akwai iyayen da suna daukan shi yanda ka san shi shine ubangijinka inda ya zama babanka ya zama Allah wai sai sai abin da ya ga dama zaka yi akan addini wannan kuma ba haka bane tunda shari'a ta yi respecting ta ce ta yi respecting ɗinku ta ce a bi ku a yi muku da'a akan amma fa abin da bai saba Allah bai saba annabi ba so baka da dalilin zaka hana ɗanka ya bi Allah ya bi manzo Allah baka da wannan hujjar kuma baka da wannan hurumin kuma idan ɗan bai bi ka ba a wannan gurin wallahi wallahi wallahi bai saba maka ba kuma bai saba wa Allah ba kuma bai kamata a zo ana yaudara ku ana hada ku fada da 'ya'yanku akan suna yin addini ba danka yana zuwa masallaci danka yana zuwa sallah danka yana zuwa karatu ka gode wa Allah alhamdulillah bai fada ya je je je yana yana bin karuwai ba ba a je an kama shi ya je ya sato rediyon mota ba ba a je a kama shi ya je ya yi fashi da makami ba so sai ka gode wa Allah amma mutum ya zo yana ta faɗa da ɗansa yana yaƙarsa wallahi shi ba zai yarda da wannan ba in dai wannan abu kaza ne wallahi tallahi kaza kaza wani ma cewa ya ma wai ya fasa haihuwarsa wai a kamar yaya fasa haihuwa an taba damar gaya baka ta ka fasa ta yi lijil jamal fi samin khiyar na malam
يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ومن ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون
da kuka yi imani alaikum anfusakum ku ji da kawukanku la yadurrukum man dalla idan tadaitum ba zai cutar da ku ba wanda ya bata idan ku kun samu shirya lalle ku ji da kawukanku ku kula da aqidunku ku kula da addininku kuma dan ku rike gaskiya kun yi imani da Allah kun tafi akan dirba ta kwarai to wani ya in ya bata wannan ba zai cutar da ku ba ma'ana Allah ba zai muku azaba ba saboda wani ya bata ila Allah marji'ukum jami'an lalle ga Allah makomanku gaba ɗaya take fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun zai ba ku labari dangane da abin da kuka kasance kuna aikatawa wannan aya sai na abubakar arwaito daga gare shi yana cewa ya ayyuhan nasu innakum taqra'una hadhihi al-aya ya ku mutane ku fa kuna karanta wannan aya ya ayyuhallazina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dalla idha tadaytum amma wa tada'una fi ghairi mawdi'iha kuna karanta wannan aya amma kuna sata a wurin da ba nan ya dace ba wala tadruna ma hiya ba kusa ma me ita ma'anarta ba yace wa inni sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ni naji annabi yana cewa innan nasa idza ra'aw munkaran falam yughayyiruhu yushiku an ya'ummahum Allah ta'ala bi iqabi duk lokacin da mutane suka ga munkari ana aikatawa ana aikata barna amma ba su hana wannan barna ba to sun kusa Allah ya game su da azabarsa jama'a wannan aya waɗanda ba sa son wa'azi suke hana wa'azi masu hana al'amru bil ma'rufi wan nahyi anil munkari suna amfani da ita in ka zo kana wa'azi sai wani ya ce wa Allah ba ya ce la yadurrukum man man la yadurrukum man ralla idza tadaitum alaikum anfusukum ku ji da kanku wai Allah ya ce kowa ya ta kansa ka duba tsiyar fassara fa Allah ya ce kowa ya ta kansa ba ruwanka da yin wani wa'azi kuma ba ruwanka dan wani ya bata ba ruwanka da shi kaga kaga san san zuciya kenan to shine Abubakar yake cewa jama'a wannan ayar ba ba haka bane ba mai da Abu Dawuda ya rawaito da Imam Nasa'i ya rawaito a wata riwaya manzo Allah ce la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar ko dai wallahi ku umarni da kyakkyawa ku yi hani akan mummuna أو ليستعملن الله سبحانه وتعالى عليكم شراركم وجوانا حديثا كوكما والله والله سي الله يا سنيا ما فيها شرنكم su zama su ne shugabanninku ko dai ku kama aikin wa'azi ku yi wa'azi ku umarni da kyakkyawa ku yi hani akan mummuna ko kuma Allah zai sanya mafiya sharrin ku su ne shugabanninku fala yasumunakum su al'azab su yi ta gana muku azaba summa la yad'u wanna Allah azza wa jalla khiyarukum sannan kuma wallahi zababbu daga cikin ku za su zo su kira Allah su yi addu'a fala yustajabu lakum wallahi ba za a amsa muku ba rashin umarni da kyakkyawa a anguwa ko rashin umarni da kyakkyawa a gari ko rashin yin wa'azi ko rashin karantar da mutane wannan yakan sa a sama muku shugabanni mugaye kuma shugabannin mafiya sharri ina so ku karanta hadisin ku fahimce shi sosai me bambancin su da yadda muke yanzu su gana muku azaba wale su muna kun su al'azab su ta muku azaba wahala haka kurin malam ka zo a hanya baka san hawa baka san sauka ba kurin wani ya zo ya tsare kai ta marin ka kurin kawai waɗannan ina gani haka kawai wani bawan Allah ya taho da baseball sai yana tafiya kawai wani jami'in tsaro kurin haka kawai ya tsaya ni a gabana ya yi ta bashi mari ya yi ta bashi mari wallahi kamar na zubar da hawaye bakin ciki goma da ɗari irin wannan zalunci da ake yayi yawa wallahi ina tafiya nake cewa yanzu wannan mutumin idan ya je yau da daddare tashi ya sallah ya ce ya Allah wannan mutumin abin da ya mun ubangiji Allah kasan nan ka jefa cikin masifa saboda wannan zalunci na rantsi da Allah sai Allah ya karba saboda manzo Allah yana faɗa cewa a cikin bayin Allah akwai waɗanda in sun roki Allah suka ce wani abu wallahi sai Allah ya amsa saboda ba abun da yi duka haka kullum to wani kashe shi ma yake yi wani kashe shi ma yake akan me ƙasa ana rayuwa babu doka ba ka'ida lawmakers law breakers they make the law and they break it haka kurin dabbobi yadda ka san dabbobi aka mai da mutane hanya nan idan za a wuce sai a zo a buɗe wuta farrrr kowa ya gudu a ba su hanya su su wuce su ba za su bi hanya ba ba za su bi doka ba za su bi kuma ko amerika ba a wannan dubu dai amerika ita ce uwar demokaradiyya ko ba ita dai ake koyi da ita to ba a wannan wallahi nan nijar idan ka je duk wani kowaye mutum wallahi idan ya zo dan jawala ko gwamna ne wallahi sai ya tsaya amma kuma an ce mutane kuma su bi doka kuma an zo ga shi nan dai to me ya jawo mana wannan rashin bin addinin namu sai sa aka sallada mana azzalumai suke zaluntar mu kai ne da gaskiya kana neman gaskiya ka sai ka ba da kuɗi an tatse ka kuma a juyar da gaskiyar a ƙi a baka kuma ga kafa kana bin mutum naira dubu ɗari biyar sai a zo a yi ciniki da kai wanda zai karba maka dubu ɗari biyar sai ya ciniki da kai ce za ka ba da ɗari biyu da hamsin za mu yi kashe mu raba in za mu yi kashe mu raba mu za mu matse shi ya kawo ma kuɗin amma ka ba mu rabi ka riƙe rabi in ka yadda a haka to in baka yadda a haka wani mutum mai kuɗi miloniya yake game shi malam ni yanzu na daina zuwa kotu saboda ina bin wani bashi yawwa saboda ko ka karɓi kuɗin ma sai dai ku raba biyu to ku rike addini sai ku samu shugabanni na kwarai ba waɗanda ba za su ji tausayin ku ba kuna kuka ba san kuna kuka ba kuna ihu ba san kuna ihu ba su sha jinin ku su rayu jinin ku shi za su sha su rayu kudin ku da shi ne za su rayu hakkin ku da shi ne za su rayu wanda Allah ya ce to ba ma wannan ba zababbun cikin kudin masu tsoron Allah cikin kudin za su zo su yi ta'addu'a Allah ya ki karba ina su yi ta'addu'a Allah ya ki karba ba wai dan sun ci haram ba a haka Allah ya kaddara sunnar haka take saboda muna da laifi so jama'a umarni da kyakkyawa da hani da mummuna abu ne mai kyau kuma da shari'a tana so a yi kuma al'umma tana samun alheri da albarka idan tana umarni da kyakkyawa kuma tana hani akan mummuna amma matukar ba ta yi to ta shiga tabewa ko a gidanka ka daina banin ana aikata barna baka hanawa da ka ga abu mara kyau kai magana saboda ko mutuwa kai za a ce da babanmu yana nan da ba zai bar wannan ba to amma ana ya gidanka baka magana a anguwar ku a rinka samun kungiyoyi a anguwa waɗanda suke hana barna da kun ga wasu yara sun fara lalacewa suna ɗiban 'yan mata ana fita da su ana baɗala to amma zama za a kafa kwamiti a bi iyayensu a ce to ba za mu yadda da wannan a cikin unguwar mu ba za a ja mana bala'i ba ku fita can waje ku je ku yi tsayar da za ku yi a sabon gari tana nan da lasin sai ka je ka shiga kurum ka je ka yi tsayar da za ka in ka ga dama ma ka riƙo wandonka a hannu ka shigo da shi ba shi kenan ba amma iya nan din da muka killace kanmu ka ga yaro dan unguwa ne yazo ya dauko mace yana yana lungume mace a titi ana kallon shi dan unguwa ko ya kama kafadar ta yana taba ta ko ya rike hannunta yana murza dan yatsanta a unguwa suna dariya kowa ya zo ya wuce da babar ɗinsa brrr ya wuce wallahi la ta'murunna bil ma'ruf ku rinka umarni da kyakkyawa la tanhauna 'anil munkari ku rinka hani akan mummuna ko kuma Allah ya dora muku waɗanda za su jagorance ku azzalumai shirarukum mafiya sharri su ne za su zamanto jagororin ku kaga mugun dan shaye shaye mugun dan tasha shine zai zo ya hayaniya ya haudura ya doke doke ya manna fasta mun wallahi aje a ce ma ya ci kuma shine shugabanka Allah kuma ba ka san mugun dan tasha ne to wannan shine wannan hadisin haka annabi ya faɗa ka tsaya ka lissafa wane wane wane wane wane wane wane wane sune shugabannin ka wane kirki a cikin su sai ga kadan ne na kirkin to shine abinda annabi ya faɗa ba ƙarya kan ran gini ran zane sashi za mu iya gyarawa wani an san shi barawo ne yana zuwa in dai an je mota yana balle mota yana sace rediyo a ji a samu ubansa mana a mai magana a je a samu hukuma a sanar da shi cewa wane wane barawo ne so duk lokacin da aka yi sata to lalle dole sai mun tuhumce shi ya kasa zama anguwar wata yarinya ta zo ta gagari mutane yau an zo an dauke ta a mota an fita da ita yau wani wani ya zo ya dauke ta ya fita da ita yau wani ya zo yana wasa da ita yau wani ya zo yana kaza da ita ana gani yaran ku kanana suna tasowa suna koya a wajenta kun yi shiru kun zama mata ido saboda kuna zaman bariki ba wanda zai magana wata ran da yarka za a zo a yi wallahi so ku rinka umarni da kyakkyawa kuma ku rinka hani akan me akan mummuna wani abun mu da kanmu da kanmu za mu iya gyarawa ba wai sai mun jira wani mala'ika ne zai zo gyara maka in ga dara ka wa'azi wa'azi ne akwai ina ne ake wa'azi kai ma yanzu ba sai ka yi tafiya ka yi nisa ba kake zuwa ka ka samu inda zaka ji wa'azin to wani baya ma jin wa'azin wani ya shirya zai zo ya biki ya ji ya kira makida masu kada kada da raye raye da waye waye za a kawo muku mashaya unguwa da barayi ma unguwa da waye waye ku yi yanda za ku yi ku haɗa kai da mai unguwa da dattawan unguwa da waye waye da sauransu a hana wannan abu shi yasa duk unguwa ya kamata a samu dattawa wato wasu mutane waɗanda za su rinka respecting ɗinsu sannan a samu wasu 'yan boko wayayyu masu kishin al'umma sannan a samu samari matasa masu hayaki a ka ina wale da gaske in kai dan hayaki ne to su ma hayaki ne tsoron Allah ne hana su hayakin san shi dan hayaki in ya zo ya hayaki ya ji shiru ya samu wuri amma in ya hayaki wani ya tashi ya cire babbar rigar ya ajiye ta ya masa hayakin to za ga ya dan yi da'a da Allah ya zo turo akwai haƙuri yanzu tsaya da Allah ya zo turo sahabban annabi sai ya bashi abubakar mai sanyi sai na abubakar ma sanyi ne da shi haƙuri haƙuri sai kuma ya turo masa umar ayi annabi ya ta addu'a ana zaman shekara uku suka yi a shaibu abi talib ba sa iya fita kiran sallah ba a iya yi ga tsoron Allah ga ta ga komai yana ta addu'a hadisi imamu Ahmad ya Allah ka ɗaukaka mana wannan addini da musulunta Umar dan Khattab ko Abu Jahal ko waye da sauran Allah ya karba addu'ar sa Umar ya musulunta Umar yana musulunta yace yana shigowa gurin yace me muke jira nan aka ce ya Umar ai ba a fita a kiran sallah yace mu fita a kira sallah yace wani wanda yake jin uwarsa za ta sake sabon nakuda ya zo ya hana ashe suna da amfani samun su kawai ku zo kuna tafiya kawai kawai kowa duk abin da yana alallaba ne ba zai yi ba dole sai an samu masu hayakin ana tare da su komai aka yi hakuri ayi hakuri ni ba ban hana ayi hakuri nake ba dan wata ran nan zan zo in ce ayi hakuri ayi hakuri amma ni ma yanzu hujja na bayar ai akwai Umar saboda yanayin rayuwa malam tana buƙatar shi dan adam yana da shegiya to wani lokacin sai an masa shegiya ka je ka ta kashe wutar daman so kake a tsaya in dakata so rayuwa ku zama masu siyasa yanzu ko a gidanku ne aka san cewa kuna da wani tsagera tsagera wallahi ba za a zo a muku tsageranci a kofar gidanku ba ko ba ka bane ba to ko a masallacin ku ne aka san cewa kuna da tubabbu ko ba ka bane ba da an yi tsagiranci an tuba ke za kuskure ne wai wai an ga mashaya anguwa yan daba ne yan shaye shaye ne kuma suna dan zuwa ana tare da su ana kyamar su ba daidai bane ku jawo su kusa kusa za su yi muku amfani Allah wallahi ai na je wani wa'azi da Ramadan din nan wani kauye haka wasu yan hayaniya za su je su da wani hayaniya samari suka zo suka ce akar maka Allah ka ci gaba da karatu ba ba matsala wallahi nake ga maka ka ka ga suka yi kurin da kananan kaya da suka je kawai kowa ya ja balat kurin suka suka sa suka yi haka kurin da mutum ya zo zai rashin mutunci yana zuwa kawai da ya ga idansa ya san cewa wannan idon fa ya da ya yi shaye-shayen to ba ya yi amma fa goshinsa yanzu ya yi baki saboda sallah muka yi karatun mu tsop suka ce kuma malam ba inda za mu je sai ka fita ka hawo mota ka kowa da muka zo din nan ya wuce ya hawo mu kuma muna nan za mu yi kiliyarin wuri tukuna daga nan za mu tafi suka gyara wuri suka yi kiliyarin wuri muka yi wa'azi muka hawo mota muka tafi muka zo suka ce Allah kiyaye ka malam dan Allah ba su mana amfani ba inda irin ustazan muka tara yan uwanmu ya ka gani wallahi akaramkallahu koran mu da su